بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yammacin juma'a sha uku ga watan al-muharram shekara ta 1446 bayan hijirar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wanda ya dace da lissafin sha tara ga watan julai shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na goma sha bakwai insha Allah cikin jirgin darussa da muke musu take da arabiya daga wannan aji namu na faslul sheikh al-albani lil usul daga makarantar darul harisi salafiya da ke zariya a nigeria makarantar mala albani zariya allah ubangiji gafata musu muna yin karatu kamar da muka saba daga littafin wato a turfatu fi nahwi wallafar al'imamu alhafid ibn abdulhadi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu hijira da shekara 744 za mu tashi inda mala yake cewa a cikin babun nakirati wal ma'arifa muke za mu tashi da ke cewa wal'alamu na hau zaidun wa hindun wa lahikun wa shadƙamun wa ya kunu kuniyatan ka abi bakrin wa laƙaban ka babbacin wa huwa manƙulun wa murtajalu yana ci gaba da magana akan wato nau'o'in sunaye ta fuskar waɗanda aka sani da wanda ba a sani ba su ne annakiratu sunan da ba a tantance shi ba wal ma'arifa suna wanda aka tantance ya zama an bayar da shi ga wani mu'ayyan daga cikinsu akwai al'alam shi ne abinda ba haushe ke ce sunan yanka ko proper noun a ingilishi al'alam a larabci lafazi ne wanda yake mushtarak yana da ma'ana daban-daban yana zuwa da ma'anar ainihin wato aljibal duwatsu kamar faɗin Allah walahul jawarin munshi'atu fil bahri kal a'lam ai kaljibal yana zuwa da ma'anan arraya wato tuta wanda ake rikewa a wajajen jihadi ko ake kafawa a wurare don ta zama wata alama yana zuwa da ma'anar kuma ita kanta al'alama to wannan daga nan ne aka cire ma'anan istilahi al'alam bi ma'ana wani abu da ke mayyaze wani abu daga sauransu ya ce na hau zaidun kama a ce zaid wa hind da hindu wa lahiq wa shadqam waɗannan sunaye duka ya kawo su ne don ya buga mana misali wa yakunu kunya suna na yanka yana iya zama alkunya ka abi bakrin wa laƙaban ai wa yakunu laƙaban yana iya zama laƙabi ka babba kuma a ce batta shine sunan mutum wa huwa shi suna alami manqulun akwai da yake manqul shine wanda aka cire shi daga kasancewar shi suna na jinsi aka mai da shi alami shine wanda ustumila qabla al-alamiyyati li ghayriha da can ana amfani da shi kafin a mai da shi sunan yanka li ghairi al-alamiyya kaman in ka ce fadlu kamar ka ce asad kamar ka ce mansur kamar ka ce muhammad waɗannan suna da ma'ana a larabci kafin a mai da su sunan yankan mutane hakan ka ce mustapha ka ce muhtar yana da ma'anarsa ta larabci wannan shi ake ce ma alamun manqul ai ma ustumila da ghairil alamiyyati qabla naqlihi ilaiha aw kuma murtajal wanda lam yusta'mal illa fil alamiyya dama da aka tashi tsaga sunan an tsago shi ne don ya zama sunan wani waje ko sunan wani mutum ko sunan wani gari ko sunan wata dabba ba a amfani da shi in ba da wannan ba shine suna buga misali kaman su'ad kaman yadda ibnu malik yake cewa ibnu malik yake cewa minhu manqulun ka fadlin wa asad wa dhurtijalin ka su'adin wa da'at yace a cikin a cikin suna alami akwai manqul yace misalin shi kaman fadlu da asad aga fadlu zai zama sunan mutum zai zama kuma kalma ce gama gari hakanan asad zai zama sunan mutum zai zama kuma sunan wani abu kafin a sawa mutum shi ya ce to haka nan kuma wazur tijali shi ne murtazar ɗin ka su'ad kamar su'ad banat su'adu sunan mace ne wa da'ad haka nan da'ad da suke cewa shi ma sunan mace ne to waɗannan suna daga ciki haka nan yake ci gaba da cewa ina ne ma na'am umurtajal ko na'am to abinda zamu ƙara anan shine na farko shi alami kamar da aka faɗa shine suna na yanka wanda aka riga aka sanya wa mutum shi ko aka sanya wa gari shi ko dabba ko anguwa ko wani abu dai wanda ake so ya zama wannan sunan ya bambance shi daga jinsinsa tunan shi ake ce ma al'alam sunan yanka suna da ake kiran mutane da shi shi za za ka ji malik yana cewa kafin wancan baitin ismun yu'ayyinul musamma mutlaqan alami shine suna wanda yake ta'ayinin wanda aka kira shi da sunan kai tsaye babu kaidi yace alamuhu ka ja'farun wa kharnaqa shine ce kaman Ja'far kaman kharnaq kharnaq sunan wata mata ne mawaƙiya ce a jahiliya ana cewa yar uwar Tarafat ibn al-Abd sunta kharnaqa bintul Abd Ja'far kuma kuma da aka sani asali suna ne ga magari a cikin Larabawa ya ƙara da cewa wa qaran wa da'ad wa adnin wa lahiqin wa shadqamin wa hailatin wa washiqin duk waɗannan sunaye ne mabambanta akwai sunan kabila kaman qaran akwai sunan waje kaman adan akwai sunan doki kaman lahiq akwai sunan raqumi kaman shadnaq akwai sunan akuya shine kaman haila bilha ko kuma sunan kare shi ne ake cewa kamar washik sauraka da mutane da dabbobi da wurare da anguwanni da garuruwa da duk wani abu wanda in ba a sa mai suna ba ba za a iya bambance shi da sauran da sai a sa mai wani suna in ka je wurin masu kiwo masu kiwon raƙuma ko shanu ko tumaki ko karnuka kowanne a cikin garke yana da wani sunan shi bayan sunansu na cewa duka shanu ne to wannan kuma tana da wani suna wancan na da wani suna bayan sunan shi sunan sun duka raƙuma ne kowane raƙumi akwai sunan shi haka kare wataƙila za mu fa gane kare mu da muke rayuwa a maraya duk wanda ka je kaga kare a wani gyara ka je da wani suna bayan sunan kare ko ina so in tuna wani na kasa tunawa ban taɓa ajiye kare ba ban san sunan shi ba amma na san mutane suna sa makarnakan sunaye suna sa wa kyanwa suna wani ma sunan mutane za ka ji an sa musu ba wanda zai tana mana wani misali na bingo jaura wannan karar take nan baki masallaci jaura sanyi kenan go akwai kaftin ga gadi irin sai to wannan shine sunan shi na yanka na yawwa kittati sagira ismuha sagira na wakan na yan islamiya ko to kaga yanzu duk waɗannan sunayen alami ne ya rage sai ka bincika shin murtadal ne ko kuma manqul ne idan sunan wani abu ne aka cirata aka sa mai ya zama manqul ko mun gane to daga irin nan ne zaka gane suna irin wanda zaka ji an cewa da sunan shi albani ya zama sunan shi kenan da aka haife shi aka aka same alami ne manqul alami ne haka bukhari haka ka ji wani sunan shi shagari shagari asali sunan gari ne da ke jikin sunan wani shugaban ƙasa Allah ya gafata mai kotu sai ka ji an haifi mutum a lokacin baban shi yana yayin irin siyasa sai a sami suna shagari ya zama sunan shi kawai kenan to alami ne wannan manqul ba wani matsala don an sa mutum dai ba yana da mummunan ma'ana ba babu matsala ina sa mutum kowane irin suna da ga ya dace to hakanan a sunayen garuruwa wato kaji an ce gari sunan shi Zaria sunan shi Kano sunan shi Sokoto sunan shi Ilori duk waɗannan alam ne wanda ke bambanta gari da gari haka nan sunayen anguwanni yanzu nan inda muke sunanta gaskiya layout ko ko da kenan yanzu gona ganye ne tsallaken titi ko wannan gona ganye ne da an tsallaka na wajen shagar su maladi sunan shi gaskiya eh to haka haka dai in ka tsallaka nan sunan shi tudun jiko in kai can haka sunan shi tukur-tukur duk wannan sunaye ne na yanka haka ake barin su yadda aka ji su wasu ma ana manta ma tarihin asalin su da yadda aka samu su a cikin ilimi na kimiyya harshe akwai wani fanni na musamman wanda shi binciken shi kawai akan asalin tarihin sunayen abubuwa ana ce mashi epistemology ilimin bincike game da sunayen abubuwa da tarihinsu to waɗanda Allah ya jarabce su da wannan jarabar suna kutsawa ciki su ta bincikowa wallahu musta'an to sunaye suna suna zama iri daban-daban kamar da muka ga ya ambata anan da yace wa yakunu kuniyatan wa yakunu wa yakunu kuniyatan ka Abi Bakr yana iya zama alkunya kamar Abubakar yana iya zama kuma a laƙabi kaman babba to dama su sunayen suna zuwa iri haka daban iri haka daban-daban kamar da ibn malik ke cewa wa akhiran za in siwahu sahiba wa zaj'al akhiran idza idza isman ashaba idza isman sahiba akwai abinda sa suke ambaton wannan saboda akwai ka'ida game da yayi kamata a yi tartibinsu a shi dai abinda ake ce ma alkuniya shine ismun murakkabun tarkiban idafi musaddarun bi abin aw ummin kuma da suke tarifin shi suna ne wanda yake mai kalma biyu kalma biyun nan mudafun ne da mudafu ilayhi amma ya zama na farkon abun ne ko ummun Abu Bakrin Ummu Ahmad Abu Bakrin Ummu Rumaisa misali to wannan sai a ce sunan shi a sunan irin wannan sunan shine ake cewa al-kunya kamar yadda muka sani shi kuma al-laqab shine ma ash'ara bi raf'i bi rif'ati al-musamma aw wada'ati da abin da ke nuna an kawo shi dan girmama ko mutunta ko ɗaukaka darajar sunan wanda aka kira da sunan ko kuma kaskanta shi sifa ce ta danganci na ƙasa ko ɗaukakar mutum a siffanta shi da jarinta ko a siffanta shi da wani abu akasin haka ko da wani na ƙasa da ke tare da shi kama a ce dogo ko gajere ko baƙi ko fari ko mai kaza to duk irin wannan su ne al'alƙab to idan sunayen suka zama sun yi cincirin haka za a kira mutum da su ga baki ɗaya to akwai ƙa'ida ta me ya kamata a fara ambata to shi ne sai su ce za a fara ambatar wato alkunya sannan ismul alam sannan allakab wannan shi ne a tarkibi wanda yake na asali game da shi alkunya ake fara ambata sannan suna sannan lakabi idan kuma babu suna sai alkunya da lakabi sai a ambaci a alkunya sannan ambaci lakabi a larabawa ba sa so a fara ambatan lakabi shine ko wanda ba a so a fara ambatan shi amma sauran ana iya fara ambatan kowanne wato kamar da ake cewa Abu Abdullah Muhammad ibn Isma'ila al-Bukhari Abu Abdullah kaga shine alkunya Muhammad ibn Isma'ila an karama sai ka ce misali daga nan sai ka ce Amirul Mu'minin fil hadith ko mun gane amma wannan zamani ya zo da juyin juya hali ya waye gari kowane ma ana yi ambata kowane amma da can haka yake sai ambaci alkunya sannan ambaci suna sannan ambaci lakabi yanzu aka yi cewa gara maka ce muhammadu bin ismail abu abdullahi al-bukhari ko ka ce al-bukhari muhammadu bin ismail abu abdullah duk kana iya faɗin haka a yanzu da zamani ya jujjuya da abubuwan suka zama ga su ga kamar su abu na gaba shine wato suna ta fuskar li'irabi akwai sunaye wanda suke mu'urabai su ne wanda suke da mutamakkin amkan mun yi magana akan shi a baya al-ismu al-mutamakkin amkan suna wanda ya cika dukkanin siffofin suna a kalma mu'raba da ake bukata ya zauna da gindinsa a cikin babin ismiya to da gwargwadon abin da ya ragu a wannan ismiyar tasa da gwargwadon yadda zai nisanci koye baya-baya da gidansu na suna zuwa gidan fi'ili ko wani gida daban kamar gidan harafi to sai ya samu wannan matsala mun kuntuna mun karanta a baya hamma kawo magana ibn malikin wal ismu minhum urabun wa mabni bi shabahin min al huruf mudni ka shabahi al wad'i fi ismai jitana wal wad'i fi mata wa fi huna aw kan yabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftikarin usila cewa abin da ke sa suna ya fita daga gidan iradi cikakke shine li shabahin min al-hurufi yayi kama da harafi mudni kama ta kusa ka shabahil wad'i ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna aw kan yabatin anil fi'li ko kuma ya zauna mazaunin fi'li aw kan yabatin anil fi'li bila ta'assurin ba tare da ya samu da maf'ul bihi ko na abu ba wa kaftikarin ko kuma bukatuwa zuwa ga wani abu kafin cika ma'anar shi usila to haka kuma in yake kama da fi'ili ma ya zama suna ne ala waznil fi'il nan ma ya fita daga almutamakkin amkan shine kamar irin su yazidu da ahmadu kaga yazidu ala sigatul fi'il mudari haka ahmadu shi ma ala sigatul fi'il mudari to wannan shi ma yana fitar da shi daga tsantsar ismiya ta fuskar la'irabi za ka sai a mashi kure zama mabniyun a lafatil juz'aini idan murakkab ne tarkibul adad ko ya zama irin masu karewa da waiha siba waihi ya zama mabni shi ma ko ya zama tarkibi ne tarkib masji shi ma irin kaman su ma'adi karib irin su da ire-irensu ko kuma ya zama mamnu min as-sarf kamar shi Ahmad ɗin da Yazid da ire-irensu da alami na mata wanda yake mai ta'u duk waɗannan za su zama mamnu mai sarfi suna ɗaukan fataha suna ɗaukan suna ɗaukan bamma suna ɗaukan fataha amma ba sa ɗaukan jarra aishatu an aishata to to ta fuskar irabi wannan shi ake lura da shi wato irin zaman shi zaman dirshan a cikin da'irar ismiya ko kuma naƙasar da ya samu ta wata siffa daga cikin siffofin sunaye da gwargwadon haka ake mushi na irabi to sannan kamar da muka abata su a alam wato sama'i ne sama'i ne kamar da malamai suke fada wato ba a musu ta'alil abinda ake nufi shine yadda aka ji masu yaran suna faɗa haka za a faɗa ba dole ya zama sunan ya dace da ma'anar abin ko garin ko mai sunan ba hasali ma wani lokaci larabawa suna yin akasi wajen sanya sunayen abinda sai su samu shi ma'ana akasin ma'anarsa sunaye da yawa cikin alam na larabawa da za kalli ma'anarsu ba za ya sa mutum sunan ba yanzu misali kal a laraba alami ne ba na jin zai wuya da aka sausa a sa mutum suna kare amma su a laraba suna sa haka kal mun ji asad dan gara-gara ma asad za a ce ana kallon shi a matsayin wani gwarzo ko yawwa amma dai kal zai yi wahala ya wuce wahala ma zai zama mustahili ne ko shi mustahili inda da hausa za a saka amma kaka cikin sahabbai akwai akwai himar a cikin sahabbai akwai masu wannan sunayen saboda ka ba a ta'alilinsa zamani ne da ya juye ya juye sai zama mutane suna damuwa da ta'alilul asma sai zama har mutane sukan kyamaci wasu sunaye ko su kyamaci masu sunan ko kuma ai challenging din me yasa aka sa mashi suna kaza wannan kuma duka juyin zamani ne bai da kayya da shi amma su larabawa a da yadda suke abubuwan su shine ba sa wato ta'alilin sunaye a alam amma suna kula da ta fuskar wato laƙabi wanda kuma shi ma wani abu ne sha'i a wurinsu laƙab shi zama haka ƙur'ani ƙarara ya yi magana a kan wala tanabadu bil alqab kuma inda ba cikin ƙisar sauka ayar cewa babu wani mutum da ya kwana a makka wanda bai da laƙabi na zolaya kowa yana da shi ana zolayen mutane da laƙuba wasu a hana su sakewa to sai watan aka sauka da wannan ayar cewa wala tanabadu bil alqabi kada ku dinga jifan junanku da laƙuba duk da haka suka sun ci gaba da amfani da lakabi sa ga har yanzu akwai shi kuma aka yi magana akan cewa akwai na girmamawa kamar misali za a ce Zainul Abidin kaga girmamawa ne Zainul Abidin kaman na kasawa sukan kwatanta da amfun naka wanzu da ake ci musu bane amfun naka so da sunaye ba a musta'alili asali a ce sai an san yaya aka yi suka zama yadda suke sannan za a karɓe su abinda shari'a kawai take gudu shine ya zama suna yana da mummunar ma'ana ko mummunan tarihi mummunan ma'ana kamar yanzu misali a ce a ce a yanzu a zamanin na ce sunan mutum a ce sunan mutum munafik misali kawai ka sawa ɗanka suna munafik haka mummunan ma'ana ce mummunan tarihi kamar a ce ka sawa ɗanka suna abu jahal ko fir'aun ko haman yana da mummunan tarihi da ba za a so a ji ba to wannan shari'a tana so a guje mishi ko abin da yake a cikin shi akwai alfasha kama ce sunan mutum azzani ko asarik ko katil eh ko a ce kidnapper sunan shi ko misali wa alaikum salam eh eh haka ne asad ba namira ok namira ne ma ya kamata ya zama ya to ban sai na suka samu karin yawon nan ba salifa sa'ika sarika ta shi ne dai magana da muke yi kaga sarika ma'anar shi mummuna ce bai dace a samu mutum ba amma ana iya samu mutum suna asad haka wancan kuma namir shine damusa ta macen ta kuma a ce namira ko a babu laifi dan an saka idan ana ganin al'adar mutanen wurin ba abin suka ba yanzu ko asad din watakila al'adar mu ta hausawa zai zama abin suka wani wuri to sai a guje mai tunda ga suna nan sun fi guda dubu da guda ɗaya wanda za ya sa mutum don me za a same wanda zai zama mahallu jidalin babu bukata haka galibi mutane suna da al'adu da suke lazimta musu wani irin sala su saka kaga dai misali wata kida wannan da kake faɗa hala babanta wani alarama ne ko gardi su ne suke sayar wannan sunayen abu da qur'ani duk inda aka dafa kawai a ce to shine sunanta iza waka halateka kan izu lantana zaka ji su irin waɗannan yau to wannan haka suke yi gardawa idan an yayi wazazu da Qur'ani kawai a bude shikenan duk inda hannu ya kai kawai a ce to shikenan shine sunan da an ce akwai su kabilu su kuma waɗanda anan kudancin Kaduna su kuma abin da ake wurgawa ko moda ko ludayi haka duk karan da ya shine sunan yara in yayi karan ce sunan shi karan in yayi kwafaf ce sunan shi kwafaf wannan makabare ne yayi ba ba abun koyi bane su go to zaka su kuma yan boko da irin ustazai social din suna neman wani abu ne mai dadi a baka kawai to ga yanci sunanta nahal ko misali nahal ko subuh ko ko mulla haka suna son dan wani suna haka wanda yake sounding irin yan gayu haka to mu kuma hausawa mun fi son duk suna irin wanda aka saba sawa iyaye mai suna ko takwara a sa sunayen iyaye sunayen sirkai sunayen malamai sunayen annabawa kowa da al'adarsu ko babu inda aka ce sunan yara dole sai da larabci babu inda aka ce haka ba yadda muke din nan su gara maka ce sunan ɗanka gambo ko sunan shi abin nan namadi misali ko mai kasuwa ko ɗan asabe duka sunaye ne waɗanda ba su da wani aibi kaga hausa ne zalla babu wanda ya isa ce kayi bid'a babu hasali ma har yanzu akwai mutane musulmai a wasu al'ummomi wanda ba sa masa yaran suna da larabci da yaran su suke sakawa kaman turkawa kaman indiyawa kaman mutanen kasashe irin pakistan har yanzu galibin sunayen su da yaran su suke mu saboda muna son abu komai na kasar waje kasan mu nan a Najeriya duk abun kasar waje muna son shi sawa'un mu sai muna son abun kasar waje na larabawa yan boko suna son abun kasar waje na turawa muna da wannan a kishirwa ta san foreign abin nan foreign goods to na ga hadda wannan ya jawo saboda abinda aka ce kawai a sa ma yaro suna wanda yake da kyakkyawan ma'ana duk abinda aka saka haka yayi mafi kyan suna Abdullahi da Abdurrahman sunayen annabawa sunayen mala'iku tare da sabanin da aka yi sunayen mutanen kirki sunayen da ba masu ma'ana mai kyau koda babu wani mai irin shi khalas duka wannan daidai ne kuma za a iya canzawa idan mutum aka same suna daga baya gane sunan bai da kyau ko kuma aka ga bai dace ba za ka iya canzawa da kanka shari'a ta yarda dokar ƙasa ma ta yarda za a iya canza maka babanka yana iya canza ma kuma za a iya sami yaro suna ma fiye da ɗaya ranar sunan shi a same suna takwas goma in ya so a yi ta rainansu in ya girma za shi makaranta sai ya zaɓi ɗaya ce mai duka sunayen kalmonin duk wanda ya maka ka zaɓa a ba shi options ce da yarbawa suna yi haka yanzu in ranar suna kakanni za su saka mushi yayyin uba za su samai cousins abokanan wasa za su samai baban shi ma zai samu shi maman shi za ta samai saboda haka akalla yana da suna guda biyar kuma duk wanda ya saka dinnan zai kawo kayan saka sunan saboda haka shi kuma yaron ya tashi daga baya sai amfani da wanda ya ga ce sunan shi tayi sunan shi tawfiq sunan shi abdul halim sunan shi bose haka haɗa mai sunaye da yawa ban san wasu ƙabilun ya suke nasu wallahu musta'a wasmul isharati nahwu hadha wa hadhihi wa hadhani wa hatani wa haulai nau'i na ƙarshe daga cikin anwa'ul ma'arifa da malai ya kawo shine ismul ishara suna wanda ake amfani da shi dan ishara dan nuni demonstrative adjective kenan wannan kaman haza to za'in shine ishara da zihi da zani da tani da ula'i shi wannan ha ha ha din harfin tambihin eh za wancan kuma ce ga wancan to wannan shine ga din ha ga wancan ko ga wannan hadhihi na mace kenan hadani na maza guda biyu hatani na mata guda biyu haula'i na jam'i shi ma lai sake cewa as-sifatu babu sifati as-sifa shine an-na'at wato lafazi wanda yake zuwa dan ya kawo siffar wani suna da ya gabace shi waya tabi'atu lil mawsuf fi asharati ashiya ita siffa tana bin al-mawsuf cikin ababe guda goma ar-raf'i wan-nasbi wal-jarri wat-ta'rifi wat-tankiri والتذكير والتأنيث والإفراد والتثنية والجمع صفة تنابن موصوفي akan abuwa guda goma idan mausufi marfu'i ne dole sifa ta zama wato marfu'iya haka nan idan mansubi ne ita ma ta zama mansubiya haka idan majruri ne za ta zama majruriya wannan sune halat na li'irabi kenan sannan sai kuma hala na yanayin sunan at-tarif wa tankir idan mu'arraf ne to ita ma ta zama mu'arrafa haka ne idan munakkar ya zama munakkara haka nan sai kuma wajen jinsi al-tadhkir wal tasniya wal ta'nif idan sunan maza ne shi ma abin nan wato sifa ya zama na maza haka nan al-ifrad wat tasniyat wal jam wajen adadi kenan shi ma sifa za ta zama mufrada idan wato mausufi mufradi ne za ta zama tasniya idan mausufi tasniya ne ta zama jami idan mausufi akwai kabaya da yawa da kasan wannan da ba za a kai gare su ba nahu jaa zaidu lil karimu wa ra'aytu imra'atan alimatan kaga zaidu zaidun al karim zaidu anan mufradi ne ko marfu'i zaka shi ma al karim ya zama mufradi marfu'i zaidu muzakkar ne al karim ya zama muzakkar zaidu wato suna ne wanda yake mu'arraf shi bil alamiya alkarim shi zama mu'arraf bil alif wallam haka ra'aitu imra'atan shine mausufi alimatan kaga alimatan mufradi ne muannath mansubi shi wance zama mufradi mu'annas mansubi haka dai haka dai a duk inda ka waiga zaka same shi da irin wannan ainihin wato ka'ida bari mu ba wannan haka ko sai mu tsallaka zuwa al'adab za mu tashi inda yake cewa umayyatu bin abi salt shine ko umayyatu bin abi salt daya daga cikin mawaka mashahurai a jahiliya cikin ashabul muallaqat shine wannan mutum da ake cewa umayyatu ibn abi salt sunan shi umayya ibn wahab abu salt sunan shi kenan ko dai wahab ko kuma a wata riwaya ana cewa sunan shi abdullah inda yake anan gashi nan kuma abdullahi shine sunan kakan shi mahaifiyarsa bakuraishiya ce sunanta ruqayya bintu abdi shams bintu abdi manaf bin abdi manaf ruqayya bintu abdi shams binu abdi manaf kaga ta hada dangantaka da su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce mahaifiyarsa amma mutumin ta'ifa ne thaqafi ne gashi nan nasabarsa umayya ibn wahab ibn abdullah ibn abi rabi'ah ibn auf ibn uqda ibn azzata al-thaqafi min ahli ta'if wa min duhatil arab yana daga cikin larabawa wanda suke wanda suka iya makirci dahiya ne cikin duhat wato wanda yake ya goge a sanin gogayyar rayuwa da faɗi tashi kana muttali'an ala al-kutub al-qadima da ya taso ya koyi rubutu da karatu sai zama yana iya karanta littafan da littafan annabawan da zaka sai zama ya bambanta da abin da aka sani na jahiliya na abubuwa na rashin kan gado wa kana la yashrabu al-khamra wa la yasbilu al-awthan saboda sai daina baya shan giya sannan kuma baya bautar gunki yana inkarin bautar gunki wa kana yukhbiru bi anna nabiyyan sayub'athu wa qad qaruba zamanu sakamakon karance karancen da yayi da tafiye tafiyen da yayi sai zama yana da labarin cewa an kusa aiko na annabi kuma zamanin zuwan annabin ya kusato wa ya amalu an ya kuna zalikan nabi ya kasance yana kwaɗayin a ce shi ne wannan annabin ya sa ran annabta ta zo gare shi ya yi abubuwa da yawa wanda suke nuna haka misali a tafiye-tafiyen shi a zuwa ƙasar sham yakan je wurin kiristoci a coci ya musu tambayoyi ya ma fastocin su tambayoyi har yakan cire suturar shi su zuwa mai a jikin shi ko akwai alamar da suke faɗa cewa alama annabta wani fusu ya taɓa ga mai cewa ka shiga cikin jarabawa domin lalle babu wannan alama a tare da kai kuma in baka ba wannan ba za ka halaka shi dan ita annabta ba sa rai yake kawo ta zaɓi ne daga Allah to ya daɗe yana wannan abin nan yana yana yana yana sa rai kasan ne mutum da sa ran abu zai ta yi magana akan shi warahala ila al-bahrain fa aqama 8 sinin zahara fi asna'ihal islam ya tafi ƙasar bahrain sai ya zauna wajen shekaru takwas a cikin wannan shekarun ne da ya dawo ya tambaya ya ce ina labarin wani ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce mishi ai yanzu shine annabin da Allah ya aiko sai thumma qadima makkata wa sami'a min ar-rasul sallallahu alaihi wasallama shay'an min al-qur'an falam yuslim yazo ya saurari karatun Qur'ani a gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya gaya mai kaza kaza kaza kaza yaji amma kuma sai bai musulunta ba ya fita dan Qurayshawa sun karaya da jin labarin cewa gashi ne yazo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sun san cewa duk wanda yazo yaji wannan abin da annabi ke karantawa zai musulunta kuma suna ganin babba ne shin ya musulunta kamar an ci su da yaki na farfaganda saboda ka sun yi muraqabar ne yake faruwa yana fita daga garin suka bi shi suka ce ma ta ƙulu fi ma sami'ita minhu me za ka ce game da abin da ka ji yace innahu la yaqulu alhaq gaskiya yake faɗi suka ce awa qad ittaba'ta shin ko ka bi shi yace la walakin ni sa'anzuru fi amri zan je zan yi shawari Allah bai mishi gam da ka tabbin musulunci ba thumma kharaja ila sham sai ya fita ya tafi sham wa ada minha ba'da hinin yuridu islam ya dawo yana da nufin cewa ya gamsu zai musulunta da Allah ya nufin ba shi da arzikin musulunci lokacin da ya dawo an riga an yakin badar annaba ya yi hijira fa'alima bi maktali ahli badrin wa fihim ibna khalillah mun ji wancan ‘yar uwarsa mahaifiyarsa Ruqayya bintu Abdi Shams to akwai ‘yan uwanta guda biyu da aka kashe wanda wato ita abokiyar wasan su so da kaga ai shi yanzu yana da ‘yan uwan uwa a Makka to akwai wasu abokan wasan shi guda biyu kafirai da aka kashe famtana sai ya ki musulunta hamiyatan kabilanci ya dauke shi hasali ma ya ta yin waka yana zuga ƙurai shawa akan cewa lalle lalle ya zama wajibi su ƙara kai farmaki wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan su daufan sa yake musulunta wa qama fi ta'ifa ila ammata haka ya zauna hayi mutu kafiri ya rushe ka ta biyar bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai yar uwarsa wadda ta musulunta ita ce al-fari'a bintu abi salt al-thaqafiyya sahabiyya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana girmama ta domin ta kasance minan nisa'il aqilat ta daga cikin mata masu hankali da hangen nesa cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka nabi yana girmama ta yana mutunta ta nabi ya taba ce mata dan uwanki din nan ina ganin yayi kama da fadin Allah watul alaihim naba allazi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawi la hawla wala quwwata illa billah shi sa wato shi falalan musulunci ga godewa Allah kawai mun karanta a nan wanda wani wani tabi'i irin masu zafin kai din ya gamu da wani sahabi sahabin wanda an ji yakin hunain da shi yace ina so in tambaye ka wai kai har da kai aka gudu ranar hunain yace kwarai ko har da ni ya gudu ya tsaki ce ka bani kunya wallahi yace mu inda mu ne muka tarar da manzon Allah ce wallahi ba za mu gudu ba yadda za a yi mu gudu yace kai rufa mana baki baka sa abin da kake faɗi ba cewa ya sanar sheka inda ka riske shi ba za ka fito a cikin kafari da suka kiman da shi ba gara ka rayu yanzu kana musulmi yanzu ƙari na sha biyar a cikin wannan dabdala akan a ce ka kuma ga annaba amma Allah bai baka fatahin yin iman da shi ba saboda ka kakkare na wani sahabi wanda ya yi imani amma ya samu kanshi a cikin wata jarabawa ko wani kuskure ya fi ka falala ta ko'ina shine wannan sahabi ya dakatar da wannan mai jur'a cewa ka iya bakinka yace mu da muka haɗu da shi din Allah ne ya taimake mu muka gane abin da yake gaskiya ne muka karba akwai waɗanda sun fi mu hankali sun fi mu tunani amma ba su fahimta ba saboda kada ka yi wannan jarab abin nan wannan zalamar wannan zalamar ka cewa kai inda kai ne da kaza kaza to kaga irin shi imma kaga an lissafa shi cikin uqala'in nas cikin mutane masu hankali da basira wanda inda Allah ya mushi gamdakatar ya musulunta to da zaka ji an yi labarin irin alherin da zai game da shi a cikin musulunci wata falalarsa wata jarintarsa da irin su Umar ne irin su Khalid da ire-iren su irin su Muawiya irin su Abu Sufyan wadancan da Allah ya musu gamdakatar suka musulunta shi Allah bai mushi wannan kuma zabi ne daga Allah ayisalu amma yaf'alu wa akhbaruhu kathira yana da labarai da yawa a cikin kutubul adab washiruhu min at-tabaqati al-ula waqashi tana da kyau sosai sai dai akwai wata qadiya da ibnu qutayba ya fada a cikin littafin shi al-kamil fi tarikh a cikin littafin ibnu qutayba al-kamil kenan ko fi tarikh a cikin ibnu qutayba a cikin abin nan ashiru shu'ara yace malamanmu malaman su na nahawu kenan sun kasance kanu la yastashhiduna bi alfazi shi'ri ba sa yin ba sa kafa hujja da lafuzzan waƙar shi akan tabbatar da larabcin kalma ko rashin larabcinta to wannan mutumin ba hujja bane saboda mene yace liwurudi alfazin fi shi'rihi la ta'rifu hal arab waƙarsa ta zo da wasu kalmomi wanda laraba ba su san su ba abu ne mai sauƙi ka gane wannan ya tafiye-tafiye garuruwa daban-daban wanda ba na larabawa ba ya daɗe a bahrain ya daɗe a sham ya je gun kiristoci ya karanta littafansu babu mamaki don larabcin shi ya rikirkici saboda an je yana faɗan wasu kalmomi sai abin bincika a ce hadi kalimatun ghariba hadi kalimatun a ajamiya kamar yadda galibin yanzu muke da irin wannan abin nan da wannan future din na kodai abin da ake ce ma code switching code switching kana magana da wani yare sai kuma kawai baka sani ba kai ma sai ka ji ka tsoma kalmomin wani yare shine code switching ko kuma dama wannan zahira ce da take samun mutane wanda suke rayuwa a inda ake yin magana da yare fiye da ɗaya muna jin hausa wasu mu suna jin yarbanci wasu mu suna jin nufanci wasu suna jin fullanci sannan galibin mu haɗa akan muna jin hausa sannan kuma mafi yawan mutane suna jin ingilishi to waɗannan yanzu kana jin yarurruka haka za ka zo ƙwaƙwalwarka sai ta fusgo wani abu da wani yare kuma ba da shi kake magana ba a lokacin shi ake ce ma code switching code ɗin shi ne yaren to switching kuma dai haka wato ana overlapping daga wannan zuwa wancan to an same shi da irin wannan a cikin yarensa sai zama da haka ba a karɓan larabcinsa to haka kuma yanzu duka irin wannan hausar da muke yi ba ta zama hujja akan tabbatar da hausantakar kalmomi ko rashin hausantakar su ba ta zama hujja ba a gun wato malaman lexicography malaman ilmul ma'ujam idan ana bibiyar kalmomi ana yin wato ana ana tara kalmomi na yaren Hausa to ba za ka zo cikin yanzu birnin nan kaman garin Zaria nan tudun wada sabon gari gyalle su dan magaji inda ake cakure ɗeniya ko ka je cikin Kano a fage ko sabon gari ko france road ko kurmi inda mutane sun cakuɗe da junansu babu yadda za a kan hausa mutanen wajen a matsayin nagartacciya hausa ba zai yi ba eh za ka ga hausa ce kawai dai ana dai yadda ake fahimta ne to irin abin da ya faru da shi kenan sai zama an yi watsi da larabcinsa ba a karɓa wasaha an amrin ibnul sharid an abihi annahu qala أنشدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة كافية من شر أمية بن أبي الصلت النبي أتبع سورارا واقش بيتي داري حديثنا cikin sayyid muslim yace a karanta ne saboda waƙoƙi ne masu hikima ya saurara ya taba ma ce ma ita ma ƴan uwar tashi waccan alfari'a karanta mun waƙar dan uwanki inji ya saurara wa kama sahanu sallallahu alaihi wa kala wa kada umayyah ibn abi salti an yuslima annabi ya ce ya yi kusa da ya musulunta a wani lafazin annabi ya ce aslama lisanuhu wa kafara kalbu irin magana da yake faɗa harshen shi musulmin harshe ne amma zuciyar shi kafara ce waɗannan akwai fiƙihu da yawa da malamai suka fitar a cikin irin waɗannan maganganun na farko halascin sauraron waƙar mutumin da ba musulmi ba in ta kama kai mai nazari ne akan waƙoƙi ko wani zance na hikima da ke cikin abuliki za a iya amfani da shi kada zafin kan usare ya ce ai idan me kake jin waƙar kafiri to wani ma musulmi ne malla ce ba jin waƙar shi wani ya shiga mota tare nan kawai kawai ana ana kunna bluetooth kawai ya ji waƙar fada bege kawai sai alaka ta mala daga na ce kware ko addini sai baka san ni malamin ilimin harshe bane ce ina nazari ne akan wani abu shi ne akwai wani farfesa na waka duk kusa shi da zan faɗi sunan shi sai ya saka waka shata a motar shi kawai ana saurari to wani alaramma kuma an rage mishi hanya a motar alaramman na ashe ya takura aka ana tafiya za a je kano ya ce don allah prof a kashe wakan na ya ce ce a algatawal kamar min waka ta ni yanzu nazari nake shata na ta abin da ɗin shi ta sakin baki yana ta batsa yana ta jifan mutane da kalmomi shi'aran ma ashe ya takura ya takura takurar shi ta kai ƙarshe kawai sai mafarfesan nan magana ya ta tsaki yana ta istighfari tani ma sai ce prof dan Allah a kashe wakan nan prof ya ce gaskiya aran ma ka yaku shi profesa ne na al'adun Hausawa yana nazarin shi zaka ce wai ya kashe sai ka sai motarka saboda idan ta kama za ka yi ra'ayi wani abu na hikima ko sauraron wani abu da ya shafi waka ko da mai yin wakar ba mutumin kirki bane za a iya saurara a imul qais ya fi wannan kafirci ko ba haka ba na biga an tara duk waɗannan zuriyan kafirai ne amma kuma a makarantun mu na arabiya na zauri ake karanta hakokin su ake karantawa a haddace sharau sita na alamu shantamari dawawin su da ana karanta to in ta kama babu laifi abinda ba a so shine shagaltuwa da su har su shagaltar da kai daga abin da za su maka amfani abin da za su samu maka da nutsuwar zuciya amma don istishhadi da sanin zurfin harshe babu laifi na ɗaya kenan na biyu kuma shine cewa ashe mutum yana iya zama kafiri amma mai baki irin na alkhairin da masoyi suke faɗa Allah ya bashi hikima Allah ya bashi wato fasahan magana har ka ji magana shi kamar mai kyau ce kuma duk da haka yana na a kafin ba za a ce ya musulunta ba zuciya shi bata musulunta ba saboda haka irin waɗannan arnan da suke zagaye da mu ka ji in ya muri ya iya salati ya iya istighfari in ana kiran sallah ya iya amsawa har yanzu kafiri ne saboda zuciyar shi bata imani ba babu abin da basu iya ba wanda muke wani wala ka ji iya fatiha saboda kullun yana jiyo ta a lasfika ana karantawa ya haddace an shi haddace amma a ma amanat qulubuhum zukatansu basu imani suna nan dai har yanzu a hukuncin su na kafirai saboda babu babu mamaki dan kaji mutun yana karanta qur'ani kuma ya zama kafiri ba dan wasu suna ganin wai san ba zai yi ba zai yi mutanen makka din nan duka da ake magana kafircin su suna karanta alqur'ani suna saurara suna hikaye shi a tsakankanin su amma tunda basu yadda su musulmai ne suka furta kalmar shahada suka yadda manzo Allah ba suna na kafirai na fata mun gane wannan so haka kuma wato wa min shi'rihi qawluhu huwa yamdahu Abdullah ibn Jud'an Abdullah ibn Jud'an wannan ammin Aisha wanda Aisha ta mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tace ya kasance yana da kyauta da halin kirki yana da katin katadin tukwane da ake dafa abinci yana ciyarwa shin wannan zai mishi amfani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa san ba zai mai amfani ba bai taba cewa Allah na tuba ka yafe ni ba ma'ana bai taba istighfari ya tuba ya musulunta ba to abin da yazo a cikin kisan shine wannan bawan Allah shi Umayyah ibn Abi Salti yazo wurin sa ana cikin halin rashin abinci ana cikin yunwa yazo ya same shi ma lokacin kuma shi yana cikin cuta ajali gab da mutuwarsa yace to ka jira zan sa a baka kayan abinci ka tafi da su ya jira kwana ɗaya biyu ba a bashi ba ya gaji da bakunta shine yake yin wannan waka yana cewa a azkuru hajati am kad kafani haya'uka inna shimatakal haya'u idza asna alaykal mar'u yawman kafahu min ta'arrudika sana'u karimun la tughayyiruhu sabahun anil khuluqil jamil wala masa'u yubarir riha makrumatan wajudan idza maddabbu ahjarahu shata'u shita'u fa arduka kullu makramatin makrumatin banaha banu taimin wa anta lahu sama'u wa anta lahum sama'u wa ilmuka bil umuri wa anta qarmun lakal hasabul muhazzab was sana'u kamar da aka ba zaka ji wakashi mai kyau ce su yace abkur hajati am kad kafani hayauka shin na ambaci bukatata da lissafa abin da nake so ko ko kunya da karamcinka ya wadatar zaka gane iya bukatata da ka kalle ni inna shi matakal hayau yana daga cikin halinka shine kai mutum ne mai kunya da karamci idza asna alaykal mar'u yawman duk sanda mutum ya kalle ka ya yabe ka yayi maka yabo to kai kuma wannan yaban zai saka fahimci kafahu min ta'arrudika sana'u wannan yaban ya wadatar mishi daga sai ya tsaya ya furta karara ya ce ga bukatar shi kana ganewa karimun yace mutum ne mai karamci la tughayyiruhu la yughayyiruhu sabahu wani wayewar gari da za a wayi gari a ce bai da abu a hannunsa wannan bai canza shi anil khuliqil jamili wala masa haka nan yammaci ma ya wayi gari da kudi ko da lafiya ko yammaci ba kudi ko ba lafiya wannan bai sa halin shi ya canza kaga mu galibi yanzu mutum kaga ma yana da kirki saboda yana da shi ne ran da bai da shi kana fado mai zaka ji mara daɗi kai ko a gidan shi ma sai an gane ko a gidan shi bai da kuɗi za a ga yanda yake mu'amalantar al'amura daban da lokacin da yake da kuɗi yubarin riha yana yana yana yin musabaka da iska iska da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kyauta kamar iska to wai shi ma wannan yana yin wato gasa da iska makrumatan wajuda wajen karamci da halin kirki yana gasa da iska idza madabbu ahjarahu shita'u koda a lokacin tsananin rashi lokacin da kadangare yake buya a cikin rami saboda tsananin sanyi in ana tsananin sanyi kamar irin mu ne anan a ce ana august azan manoma kan ce august wato na gida ya kare na gona bai zo ba to su kuma lokacin sanyi rihinar shi ta yi wasai to shine suke kwatantawa cewa lokacin da ake yunwa kenan saboda a lokacin ba a iya fita a tafi kasuwanci sanyi yakan hana mutane sakewa sun da garuruwa ne masu tsananin sanyi idan ana sanyi kasar makka madina da sauran saboda duwatsu ba sa iya fita kuma gidajensu gidaje ne da ba masu kare sanyi ba su ba mai kare sanyi ba ce saboda lokacin sanyi lokaci ne na talauci a wurinsu to suna shi ne kwatanta shi da lokacin da a mai sunan shi kadangare yake ɓuya a cikin ramin shi saboda sanyi kasan kadangare ya gwammace sanyi ya kashe shi afuwan yunwa ta kashe shi akan sanyi ya kashe shi da ya fito ya ji sanyi jikin shi ya tsantsage ya gwammace ya ɓuya a cikin ramin bulo yana jin ɗumi har adali ya iske shi cikin salama to a wannan yanayin kaga yanayi ne na talauci to ya kamata ko da mutum yana da arziki kuma yana kyauta ya dan taka burki ko saboda a fita lafiya to amma shi bai yin haka zai ci gaba da kyautar shi kawai yadda ya ga dama fa arduka kullu makrumatin banaha yace kasarka gaba ɗayanta gidanka kyauta ce ta gina gidanka banaha banu taimin banu taimin suka gina maka kabilar sayyidina abubakar din kenan wa anta lahum sama'u ko kuma kai ne jagoran su shine ma'anar sama'u wa ilmuka bil umuri wa anta qarmun kuma gashi kana da tsananin fahimta abubuwa wa anta qarm qarm shine kawai kamar da wasu a ce oga ko masta ko mai gida jagora ne lakal hasabul muhazzab kana da dangantaka tatacciya was sana'u as-sana huwa ad-daw yakadu sana' barki yadhhabu bil absar wallahu musta'an wani lokacin ya kure ko ina ganin bari mu dakata ana sai Allah kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah